الله الرحمن الرحيم فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم غافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جلالي وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكبها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau lahadi 20 ga watan ramadan na hijira shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da biyu ga watan mai a miladiya tana da shekara dubu biyu da ishirin da daya kamar yadda aka sani a ci gaba da darasi da muke gabatarwa na daga tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus alaihi salam amma kamar yadda muka sani muna bibiyar waƙa'i tarihiyya wato abubuwan da suka faru na tarihi a cikin watan ramadan kamar yadda da sha bakwai da wata ya zo mun tattauna akan abu da ya shafi barar saboda wannan ranar ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya yi bala a wannan rana kuma irin ta yau wato 20 ga watan Ramadan ba irin wannan ranar ne kuma aka yi tasku banka da ma kamar yadda aka sani tun goma ga wata na Ramadan na gaya mana na ce to yau irin wannan ranar ne goma ga wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga Madina ya tunkari maka da niyyar za a buɗe ta to yau shirin ga wata ɗin nan to yau ba za mu sanar da salama ya shigo maka saboda haka muna ta tunan mu wara wannan rana na farin ciki ranar da ake al-fatul azam ranar da makka ta koma gidan musulunci wanda har manzon Allah ya faɗa ya ce la hijira samanin tasbih bayan an yi fasul makka yanzu kuma ba sauran hijira saboda haka kowa sai ya zauna a can garin ba kenan a kan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito Madina kamar yadda muka faɗa ranar goma ga wata to ranar ishirin ga wata ɗin nan ga watan Ramadan rannan ya shiga ishirin ga watan Ramadan ɗin shekara ta takwas daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an ce ya yi daidai da goma ga watan Januwari na miladiya shekara ta ɗari shida da talatin daidai ko kuma ne wasu ta cewa sha ɗaya a watan januwari na miladiya shekara ta ɗari shida da talatin daidai daga haihuwar annabi isa alaihi salam da za mu sallallahu alaihi wasallama ya shigo garin baka a wani darasin da ya kamata na tunawa da wannan ranar mun tuna da cikin darussan da kuke ɗauka daga fasu makka mun tira da zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya amuru zakat ina da muka yi magana akan wannan so amma yanzu abu da muke magana a kai shine wato fasu makka dalilan da ya sa abun da ya faru har aka ce bari a yi fasu makka mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu da su a hudaybiya da aka sulhu hudaybiya shekara ta shida din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda ya koma amma cikin sharuɗan da aka yi na yarjejeniya a tsakanin su da Qurayshawa a Makka hadda cewa cikin kabilun da muke tare da su wanda ni ya ga zai yi haɗin gwiwa ya yi alliance da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ya yi wanda kuma ya zai yi haɗin gwiwa da kurai shawa to sai ya yi don haka yanzu idan an yi wannan haɗin gwiwa ɗin zai zama a kariyar da take tsakanin kowane bangare ta shafi wanda suka yi haɗin gwiwa da shi an gane wannan magana saboda haka waɗanda suka yi haɗin gwiwa da manzon Allah kariyar da aka yi na cewa ba za a taɓa annabi ba ba za a yi masa wasu abu ba ba za a taɓa musulmai ba to waɗannan mutanen ko da ba musulmai ba ne su sun shiga cikin wannan yarjejeniyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma su ma sun wanda suka shiga cikin yarjejeniyar su tare da Qurayshawa su ma sun shiga duk abin da ba za a yi wa Qurayshawa ba to su ma ba za a yi musu ba haka aka zauna aka ci gaba da haka shekara ta shida kaga shekara ta shida ana cikin wannan zama shekara ta bakwai ana cikin wannan zama shekara ta takwas a wannan shekarar ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi Makka to dalilinsa lokacin da aka yi wannan yarjejeniyar sai kabilar Khuzama'a akwai muza'a wasu kabila ne daga ƙabilun larabawa sai suka shiga cikin suka ce to su suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma banu banu su kuma sai suka ce su kuma suna tare da Quraysh a cikin wannan saboda haka sai zama da banu banu suna tare da Qurayshawa Kuza'a suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma akwai wata tsohuwar gaba da wani tsohon yaƙi da yake tsakanin a maganar wannan duk mazan Allah su kala a maganar tsakanin wani bakar da wani kuza a tsakanin su akwai tsohon yaƙi akwai wata tsohuwar ɗaukar ɗansa wacce ya kamata a ce an yi ba samu an yi ba al'amarin mazan Allah ya fito ya bayyana duk sai aka shiga da wannan abu aka daina wannan magana to saboda aka sai bari wannan sai suka warware wannan alkawarin ban san kuma ta ka tura da ban ba su sa tare da kuɗi ko za a sa tare da manzon Allah ko da bidda su ko yawa saboda haka ban bada sai suka warware wannan alƙawarin da yake tsakani sai suka je suka farko banu kuza'a da fara akan suka yi suka ce za su ɗauki tsohuwar ɗaukar fansas da su samu su yi ba yanzu da an samu daga yace wani lokaci bari su yi saboda haka kawai sai suka bar su da baya suka sassare su da daddare suka ce labarin ba zai zo don masu haka kuma ba wanda zai gan suka bambasa musu dukiyarsu suka lalata musu dukiyarsu suka kakkashe na kashewa aka bar wannan baya kuma su kurai shawa an ce sun taimake su da kayan fara da dare suka ce biyu wannan ba sa ta komai ba kun je huta da shi ba za a wasu lawa yau salama yana can yana zaune mutanen da suka lalata su suka ce abu da ya kamata mu ku tashi ku aika wa manzon Allah ku kai mishi labari wanda suna kuma zuba ba musu mai bai ina gaya mana amma ya kawai ne aka yi da ba shi Allah subhanahu wa ya faɗa ya ce wa yastawsaru fi bidini fa alaykum an-nasru illa ala qawmin bainakum wa bainahum mithaq haka Allah ko yake ni gaya mana والذين آمنوا ولم يهاجروا ولا يؤمنوا ولا يشركوا شيئا حتى يهاجروا وإن استنصروا في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ولا على أولئك يجامعون to bayan nan sai suka ce to abu ɗaya kamata mu aiko a gaya wa manzan Allah ga halin da abu yana kai suka aiko wani mutum da ake ce masa a abu musali al-kuzari ya zo ya gaya wa manzan Allah wannan magana aka zo an gaya wa manzan Allah su kare su nama suka ji daɗin su gamsu ba wannan bai isa ba suka biyo suka turo da wani mutum da ake ce masa bunai bin warfa shi ma duk daga cikin yan kuza a kila shi ma ya sanya fitowa sabuwa to ake kashi biyu ke da wannan da wannan ya fito tare da dalila suka wasu samu samu suka wasu samu suka ce masa a wakila suka ce ya rasulallah mutanen nan kaji kaji abin da aka yi mana amma muna da masaniya akan cewa ƙurayshawa sun taimake su da wannan a kayan fara saboda musa ba su da wannan kayan fara ya ce haka ne sai ya haka an Allah a nan wajen an ce wa Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya yi rantsuwa ya yi rantsuwa ya ce wanda bi nafsi biyadi la amrakum mimma amrahu bi nafsi wa ala baiti na rantsa wanda ya ko da gaskiya zan tsare ku zan hana ku yana abin da yake kara kaina da shi da iyali da rana saboda haka ku je daga nan kai shawa a maka sai suka fahimci cewa sun kai danyen aiki saboda haka a bisa ga wannan abin da za a yi a ciki sai aka zo ai bari a tura a musu biya ya zo ya yi magana a kai da haka bari a tura shi ya zo ya gaya za a yi sasanci a kan wannan amma kafin a yi haka ba za mu wasu mazawa da sanawa bai ce musu ya yi shirin yaƙi ba a sai da ya aika a tabbatar da wannan maganar da su ba ku za a suka gaya masa shin haka ne ya faru ba za mu wasu da sanawa ya tura aka bincika aka tabbatar da ya faru ya ce to tun da ya faru yanzu cikin waɗannan abubuwan da biya na farko komi ku biya diya baki ɗaya ta abin da aka kashe wa za'a da kuma asarar dukiyarsu da aka yi. In kun ɗauki wanda shi da nasin nan, ko kuma ku kwance alkawarin da kuka yi da wani bar ya zama yanzu ba ku wannan haɗin gwiwa tsakanin ku tun da ba za ku iya riƙewa ba, ku ce kun je bar musu da wannan ta'arufi da ke tsakanin ku da su a wannan shi yanzu ba komai. Ko kuma na uku, ku raba gari da ku. قالوا زي ما نقول على القول وإذا تخافن من قوم خيانة فارجع إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين شكرا الله سبحانه وتعالى يا رسول to da aka aika musu da wannan magana ta san girman kai irin da karfi mai wannan su dan bai kowa hankalin su tsaya su nisa a nemi dattawa da tsoki a shawara sai suka ce mu za a yi wa barazana yanzu za ku biya giya giyar mutum ba za ku biya ga mutum da aka shi ba za mu biya gida to warware alkawari da kuke tsakanin da ku da mutuwa mu ba za mu warware alkawari da mutane da kuke da tsohon da ke ne da su ba ai mun yi abun kunya in mun yi haka mun a sai na uku ko sai ka a cikin shi da sun ɗauki ba musamman da Allah ba ɗaya ba a shi da musamman ba ba a Muhammad wanda kowa ya karanta shi a kan alai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da za su kawo iya wa za ka sallallahu alaihi wasallam bayan sun faɗi wannan magana ya ce haka suka ce sai irin ba ma ka an bi bi a bisu ya kajja kamar ina kamar da abu su zai zo da niyyar a ƙara tsawon alƙawarin sai ko ga aka haka yana zuwa ya fara fitowa ya zo wajen maza Allah ya sauke zo garin Madina yana zuwa ya zo wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu su yadda yake da yake ya ce na gode in ce maka da Allah a dan ƙara fada da wannan lokacin a dan ƙara nisa a ƙara expanding wannan kuta din da take tsakanin a dan ƙara fada da zai zama lokacin ya ƙara tsawo ya ce kan kai abun gaskiya ba abun da ya kawo musu wannan mazan wasu wani su ce a ba ku da yanzu alkawarin mu da muke kai ita muna nan a jin alkawari ba wani matsala da aka samu sai ba a samu wani abu ba mai ba maza da ya to shi kenan ba matsala za mu duba sai yanzu amma jikin shi yana ba shi cewa wannan magana ba za ka bai yanzu ba yana fitowa sai ya yi wani abu wannan abubakar ya ce ce na ji maza a sarari sarara yana shi zai ka san ya yi samu matsala amma maza Allah ya wuce ya yi tsara muna tunanin wannan yaki ba kan ya zama abu ya nuna haka saboda haka shiga tsakani da zai yi wa zama abu da akan a fasa zuwa abu wanda ya ce wasu gaskiya ni ba zan yi wa maza ana magana akan a fasa zuwa ba sai da goyon uwa da ya je wajen umar ya same shi ya gaya masa ya gaya masa ya ce ni abu su biya ni zan yi wa za a daga na kai a bai da wannan wannan siyaki da yake bayarwa na muhammad bin sami ya sa ne shi ne siyaki da ya zama da shi kuma haka al'adu da kasirin wa a bidaya wa nihaya abu ne yake magana yake cewa a wannan ni yanzu ni za ka ce in yi in yi ceto a gare mu gaba ba za a sanar sanarwa ya kana ga yayin ya ce wallahi laulan ajin inda zarra da za a tuli da a ce ba komai da ba abu da samu inda zar sai kwayar zarra kai ko da wani abu wanda ba bai za ka kara karya ba ko shi a hannun zai zai dani wani wani kuma an ce masa yayi abu su ga dan aba ta ga mun yi ruwan kuma mara tawaye ko ita ita kar ka bari da rika yawan ganin ka ido yanzu ta kare su kawo wajen mu inda yawan saka a cikin jiro ba za mu yi ba abin da ba ba shi ne ba ya dace ba a na mu da tsawa kan sai ka bar da yau da yau ka yanka abu da ya bata asali daga nan sai ka kara yau da sai da ali gobe ba ba dan bayan ya musu wannan magana ya ga musu wannan magana da ya ce musu to ka ka da abu da ya kai yau ba za mu ba magana ba yanzu ku shi da ni ne zan da za a shi to ban da ga wannan wannan maganar manzon Allah ya yi niyyar zai fita kuma ya samu umarnin Allah a cikin haka babu abin da zai hana shi ta wata ba ya yi ya wai bayan ka sai da Fatima alaihi salam yace wasu to ba ka sa baki ba da yake cewa a wata ba ba na rashin alheri ba ba sai kuma ba su aka ce akwai ma da suke nuna imam al-hasan yana yawo a wajen da shi ne da sun ce da ana sai ne ga wasu yamma ne isa wannan dan na yi mana ya shiga tsakani ko dai ta ciwo za a yi wani cikin kan an gata ne wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba yau bai samu amsa ba a ƙarshe da zai fita sai ce masa sai ce manzo Allah sai sai ce sai da Ali ina so ka bani kai mun ka bani shawara kai mun nasiha sai ki shawara da nake ba ka shi ka ga ka ci ko ne ba sai ce ka kai hankali ka sada ne ne da ya fito sai yi gidan sai ga umu habiba umu habiba ta fita abin sigira kasar tana da cikin waɗanda suka yi hijira zuwa habasha tare da mijinta mai suna ubaidu da ibn ja'ash amma a can sai zama kristan sai aure ya rabu tsakanin su da aure ya rabu a tsakanin su da ta ƙare zama idanta sai manzon Allah ya nemi aurenta da jashi sarki da aka je wajensu shi ne ya bada sadaki da ya bada dinari ɗari uku sadaki kawai auren maza Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sai da Ja'far ibn Abi Talib shi ne ya zama wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi ne dan gidan da cikin albaytin da biyu ita kuma can wajen abu a sai da Umar ibn Affan shi ya bada kawai auren ta shi ne alwarin ta aka daura auren shi ne sai ta zo tana tare da manzon Allah auren bayan ya gama sai ya shiga gidanta wai a fito wajen mata in an yi wa miji magana ana iya samun nasara tana zuwa farkon abin da ya fara gani wanda ya tayar masa da hankali ya sa jikinsa ya sanyi yana zuwa sai ya ga shimfiɗa an ajiye sai ya rufe zai zai zauna a kan wannan shimfiɗa ba za a shimfiɗa ba za a sai ya sauki zai da shimfiɗa sai ta rage ya ce a ɗana shimfiɗa kamar wannan shimfiɗar kan na zauna a kai ne don ba ta dace ta zauna a kai ba ko ko kina kamata ta ne ba ta so ni na zauna a kan wannan shimfiɗar domin ni abun kama ne ga wannan shimfiɗar wato ni ne abun kama ga wannan shimfiɗar ko ba shimfiɗar ce abun kama gare ni sai ta ce a wannan shimfiɗar ta manzo Allah sai sallallahu alaihi wasallam huwa firasu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shidira annabi wa innaka mushrikun najisun kai ko mushriki ne mai najasa ya ga ta wani da mushrikuna najisun to da haka najasa ne kai yace haka ne da dauke da ake ya sa a tsaye yace wa mai da kan asabai ya kure ne su ba a shafu dan da hakika wani shafu ko ya sabe bayan rabuwar da ke a shi abin da suka samu kuɗi kenan to sai ya zama yamma zai ce mace ta wannan mace da ba wajen zama ba ya ba a ƙarshe ne zai mace to shi kenan ne za mu koma da kama har da ya yi juya da ya koma an dama suna lokacin sun ce to lalle hakika mu muna ji a jikinmu cewa lalle wannan abu babu da nasa don haka ka je kai duk kai ka gawo mara wannan abu su ya ya taho shi ne maza ba sallallahu alaihi wasallama ya shirya goma ga watan ramadan ya baro madina tun karo maka ya fito da mutum dubu goma a wannan lokacin final destination din shi ne makka su karama makka garin makka za a kai amma ba su bari sallama a irin jiya sha tara ga wata ya kwana a barin sa'a inda manzon Allah ya yi wani irin yaƙin sunkuru ya ce a kunna fitila a cibar guda dubu goma kowa ya kunna ɗaya kowane mutum ya kunna fitila ɗaya saboda haka an kunna fitila dubu goma a cikin dokar daji ya za ku ganta saboda haka mutanen garin makka da mutanen gefe gefe aka yi cewa ko gobar daji ce a a labari ya zo a hankali a hankali a hankali ana cewa a ai ba zan da isa da isa ba yanzu zai shiga garin makka gobe da safe gobe zai shiga garin makka wannan fitilar hasken fitilar su ne inda suka kula suka yi wannan akali wannan duk jama'a su ne ina mu ina waɗannan mutanen ina mu ina su saboda haka wanzan ba su da wani sallama ya wayi gari aka gangara aka shiga maka ba za ka ya shiga wata kofa ɗaya an ce bai bin awwab ya shiga wata kofa an ce an abu bai ya shiga wata kofa khalid bin walid shi ko lokacin da ya musulunta shi ma ya yi wanda ya shiga wata kofa a wajen shiga kasa ne ibn wasu da abuja da shi da wadansu mutane suka nemi su tinkare su a nan wajen ya ce to ni dai kam ba zan tsaya kawai da aka yi kwafa kwafa kuma ya kashe mutum goma sha biyu sauran suka wasu kuma suka kashe mutum biyu daga cikin musulmai daga baki baki masu irin za ku biya a irin kamar yaran da baki an kashe mutum biyu ba za mu sallallahu alaihi wasallama ya gangara ya shiga garin maka a wannan wajen kai tsaye inda ya yi kara aiki ka'aba ya je ya san da ɗakin ka'aba akwai gunki sama da ɗari uku da sittin a ciki kowace kabila ya kai kusan hukunci da zai kai maka a zai kai ka'aba to ko za ka manta da komai ba ka manta da sanda ba za ka yi ka sa sandar sai yana zuntura waɗannan ruwa kan ba wani ma sandar ba ta kai wajen ba zai nuna amma da ya nuna sai abu ya kibo yana ja alhaq wa ma yuqimul batil wa ma yu'id ja alhaq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa ba za ka je sa aka so da ruwa ka ya shiga cikin ɗakin ka'aba ya sallah lafiya raka a biyu sannan ya fito ya gangaro ya dawo ya umarci bilal ya hau saman rufin ɗakin ka'aba ya bar rusa kiran sallah da lokacin wannan bayan da za a musulmi ce wata da wannan dan wani ɗaki yana can gefe ya ce oh Allah ya rufa wa baba na asiri da bai zo wannan mulki cikin ba yau mu yana wajen wani kiran sallah ne ake a baka sai sun koya a damun arkam in za a yi sallah ba a yi fitowa a yi yau na bilal da yi wannan wanda suke gasawa a yashi da wannan tsakonin da maka wanda an gasa shi ana masa azaba ana gana ma azaba a kan yana musulunci sai da muka yi zai saye shi masu ya yanta shi yau ga shi ya hau ya daga kunnensa ya karkace kansa ya fara kiran sallah ya je ko ina a cikin garin maka menene ya faru haka ce ba za ka yi abu su ya ma ya musulunta ai ka ta a su sai sai da musulunta da ba mu labarin musuluncin sa da yadda aka yi yadda aka tattauna a kai babu ka wani amfani ƙarin da ita amma dai a cikin abun da aka yi sai da abbas ba mu kwari da ma tare suka je wani mazan Allah ya ce mashi abu su ya mutum ne wanda yake so a yi da jin sunansa wanda ba za ka sunan sa ba shi sa haka ne ce ce to ku ba da shaida ya an ce da kuma ku rika cewa man da kana da abi sufyana fa huwa abi wanda ne ne gidan abu su ya ne sa to ya abi wanda ya je masallaci ya sa ya abi wanda ya zauna a gidansa bai fito ba ya abi amma yanzu ba Allah ya bani Allah ne ya haramta a shiga makka da yaki yanzu shi ya ce ya halatta ta a dalilin ya wannan sa'o'i wanda ne ya fito wallahi da azim sai bayan sa ba za mu kuma zuwa wanda ya musu ko za ka manta da komai ba za ka manta ba da sanda ba za ka ya tara su ba cikin kofar ɗakin ka'aba da su suna rayu sun kwanci ko an zuwa zauna ba da ga an sarawa da duk sun zara gudu da su kawai kira kawai suke su ne ya ake yi da waɗannan eh ga matasa irin su Khalid bin Walid wanda wanda sai ka kuma ba sai rage a cikin takobin ka Khalid din akwai wucin gona da yi eh shi yana cikin shi yana yi amma cikin takobin Khalid akwai wucin gona da yi da haka kuma ta bari takobin tsaye da zama a waje ba cikin gidansa an wani gudan da shi ba a san me yake faruwa ba to suna nan tsaye suna ta musulmai ga manzo Allah ya fara kwaishawa to ba zan manta da cewa su da ya ma'ashar kurai babu nuna an yi fadin biyu ya kuta da tilin kurai shawa da kuke tsare sai ke zuwa suka ce a kai dan uwa gari ne kuma da dan uwa gari ya ce wa bayan ma a kuma lamu illa ta ba kala a fi yusuf la ta fi ba a laifin yau ba abu da zai ce sai abu da dan uwa na yusuf ya faɗa yau ba wani ramuka ko tashin tashina in haku fa an tumu turaba ku tashi da kowa a cikin shekara ba ba sanan ba cewa kan biyi mai ba ga sake su ya kare su kowa ya ba ba sa ba za a sanar ba zan ka sai kai a bara ta bazan Allah da ya zo ya nemi a bude mar ɗaki zai shiga ba shi wannan usman da ta ba hana waye ita ba zan ba zan karba ba zan bayar ba ka ba mu gudewa za mu kai mu shiga cikin ba ka ayata ta shi ka zai bayar sai ya yi wa gidan ne ya so da ka yi kudi ya kama shi dutse shi da rage shi da aka buɗe aka gaba da aka gaba shi aka ce shi to kai ma ka isa ka fata za ka yi ali ya kawo tunda shi bari ko aka wasu kashi wannan kunya masa kuɗi da ake shi ne ce to kuma ni na shai ashhadu an la ilaha illallah wa annahu rasulullah akan da abu da ni an dan goga mai mu ga ka san sana ka wa da ita sallah manzon rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai wannan sukta ne waɗanda ya banzar da jinin su waɗannan ya an kama su ake ce ko suka alaka a cikin ɗakin kama a kasuwar masa su a kawo cikin su akwai ikriba ko abuja ikriba ɗan abuja akwai shi a ciki ya kama hanya ya fi shi ma ya zai shiga ruwa kamar yadda irin karar da zai su kwano mai da da ya tashi ya kama hanya ya tafi zai tafi da ya shiga cikin ruwa sai jirgin ya kama tangar-tangar sai jirgin ya kama tangar-tangar mai tukin jirgin ruwa ya ce akwai mutumin da yake mai laifi a nan ciki ba wanda zai tsayar da ku sai mu bai gidin ko wanda ya halice mu saboda kyautar ikhlasi a wajen roƙon Allah sai ya fitar mana duk kuma kan kuma haka ya ce masa a cikin tarihi ana kira ku a Allah ya ce wallahi Allah ya tsirata da ni zan zo in sa hannu a cikin da Muhammadu in yi ubaya a shi na san kuma zan same shi da kwanu can wajen safar duk umayya kafin nan ya hau ruwa shi ma zai tafi aka yi sauri aka ta gaya wa manzon Allah cewa ga safar duk umayya ne ya yi wajen hanyar jin da ya sace shi da waya a haka sai ya fi so da ba ishe kuna so ka amintar da shi ba ya wasu ba ba za ka yi tsirce da aka fitar da shi suka ce ba za a ba mu alama ta nuna wannan ba za a suna da suna a yi tsira rawanin sa wanda ya yi shiga maka shi da nan su saman duk da su ne ko su tashi da wannan ya ba shi sai ka gaji aka ce mai ruwa me yake ce masa kai a kusa saman duk mai ya dawo ya ce ya haka ya ce ya an fitar da kai ya ce kai ina jin tsoron yaudara ya ce kai ina ba ruwan shi ba sa yaudara ai kan ma ya gaya magana sai da kuki yaudara amma ba ruwan shi ba sa yaudara ba ko ba su musu ba ba ba sa yaudara ba ku ta jinin su saboda haka je ka je ka je ka dago ya ce akwai wata alama ya ce eh ya ce wannan rawani ya daga masa ya ce ya bari wannan rawanin sa ai ko za su manta da komai ba su manta da wannan rawanin wanda ya shiga maka da shi to ya shigo ya zo na maza masu rari sallama ya ce wai wannan yana riya cewa ka amintar da ni inda ha ba ya tsawo annaka ka kamanta ni yace bari ko kuma yadda ya faɗa yace za a yanzu lokacin da yi bari ka gane ko an aka maka aiki ne yace a'a wato akwai wani abu da ya taso ka bani lokaci yace wani lokaci kake so in baka yace ina so ka bani sati biyu yace na baka wata biyu da zai kai tunani yadda za ka yi to a cikin wannan zaman kaga wannan masallar sallama ya shiga maka ranar shirin aka kwana sauran kwanakin ramadan aka kare aka yi shawwal aka yi sallah karama kenan aka kwana goma a cikin shawwal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin kabilun hawazi da mutane da suke gefe gefen su da ƙuraisha wanda suka tsere da aka shiga maka sun haɗu kuma ya su ya su suna so za su je su yaƙi manzon Allah shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara rundunar mayaka dubu goma sha biyu wato dama ya fi da goma ya samu dubu biyu na gefe gefe suka haɗu suka haɗu da dubu goma sha biyu aka je Ƙurai da aka je Ƙurai aka samo ya ganima ta yaƙin Ƙurai a nan ne abu kasaban murmaiya ɗin ya zo wucewa sai ya ga tarin dabbobin da aka samu na wannan ganima ya ce yanzu akwai wannan gidan dabbobin duk namu ne ya ce ya gidan ganima ne ya ce ya ci kana so ne su ma ya ce aka ce shi ne sai su gobe na baki ya ba shi a wannan baya aka ce ya ɗauki kurakuri ɗari ya ba shi ya tafi ya kai su gida ya dawo zai ga manzan Allah godiya maza da ya kara ɗauka wata rakumi da gidan ya kara bashi ya kara koma ba gida ya ajiye ya dawo da sauran jama'a su za su godiya maza da ya kara masa wani rakumi da gidan shi ne da ya koma ya ce mutane ya ayyu an nasu aslimu jami'an fa inna muhammadan yuhi amma aballa ya shafa ya ku mutane musulunta baki daya domin muhammad yana wata irin kyauta irin kyautar musulmi da baya jin tsoron matsala an ce da ya bashi wai wallahi la tasma'u nafsu ahadin biha la tasma'u nafsu ahadin biha ma ghayru nabi zuciyar duk wani ba annabi ba wala ba zai yi wani kyautar ba shi da aka ce an bashi da zabi an bashi lokaci ya je ya tunani a cikin wata biyu ya zo ya faɗi ya yadda ya yadda zai musulunta ya je ya ɗauki lokacinsa yau ga shi shi ne yake ce mutane da ma'a musulunta kaga shi kan ya riga ya kama shi shi an gama shi da ya wannan ma yana da gaske abin da ba za mu wanda aka kuma ka so da ka ga wata biyu maka ba ya ki mu rage an shigo ga wata an ka kai wata wasu kaje in kwana sha biyu din nan da nan ka hada da wadannan kwanaki ko da wannan ne yazo duka bai bai kai wata ɗaya ba kwana ishirin ne ba wasu abubuwa haka ne in ji ba ku abi ta shi ma labari an kai masa an ce masa ba za a ba yana da taho ya wani ma ya zuwa musulunta wani ma ya zuwa musulunta wani ma ya zuwa musulunta saboda haka tattara ka zo kawai ba wani abu bane zai karbe ka me zai kawo akan wannan ai kawai sai sai sai gashi a manzo Allah sallallahu alaihi yana zaune shi ne ya kallo da magana da nasa yana cewa ya ti bi ikri masulu abi jani musliman wa hajira la tusbu abahu fa inna sabba bayti yubdi al-hayya wa la yubdi al-mayyit ya mutane na ikirma na abuja zai zo muku yanzu yana musulmi mai hijira kar a kara zagin babansa waye baban nasa abuja abu saboda zagin mamaci ba abin da yake yi sai cutar da ɗan uwansa a yayi kan kuma ba zai je wajen wanda ake zagin ba saboda idan wanda kake zagi kafiri ne wannan zagin na kara masa azaba zai idan wanda kake zagi mumini ne wannan zagin na ka rasa a fito da shi daga aljanna ne an ka bai da yawan magana da kisa mutanen da suke zagin sahabbai shi yanzu suna nufin Allah zai fito da sahabbai daga inda ya kai su yanzu yanzu da suke dawo da saboda zagin su don ne ga mata baki ni da kai da dan uwanka fara guda su sahabban annabi ne sun zauna tare da shi kaga in ka nemi tauyewa da gare shi za a ciro shi daga inda yake a kawo shi da Imam Muhammad in yana magana akan turuwar tashi a hadisi sai da cewa kuna magana a kan mutanen da sun dade ba da sauke kayan su ba wasu aljanna me zai canza saboda haka wazan masu alaihi sallama ya ce to zai zo wannan hadisin shi ne kamar da al'aikum ya kada shi a musulman ɗinsa da isnadin su zuwa abdullahi ibn zubairi radiyallahu anhu na cewa wazan masu alaihi sallama ya ce ikirin wannan abuja zai zo muka yana musulmi mai hijira a wata a kara zaki babansa baban nasa kuma abu jahal to ne bai musulunta waɗannan suna daga cikin darussan da fatu maka ba za ka manta da ko in za ka manta ba da wani abu ba za ka manta da waɗannan abubuwan ba saboda yadda aka yi ba za mu rasu Allah alaihi wasallam ya gama kwanakin da zai yi a nan ya gama sannan kuma ya juya a ce ya yi kwana kamar goma sha tara sannan ya tura ya kama hanya kuma in ka ce aka ya fito gure ya dawo aka gama abin da ake aka yi rabon tukiya aka yi waye da sauransu aka goma wanda bayan an gama wannan rabe rabe da an sarawa suke cewa mun ga manzo Allah yana ta yi wa mutanen sa kyauta da ƴan uwansa waɗanda suka musulunta jiya jiya mu ba a ba mu komai ba manzo Allah labari ya zo masa ya ce to me kuke tunani mutane sun tafi da abuya wanda rakuni wanda kuma wani abu na duniya ko kuma ku koma da manzon Allah sallallahu sai kun biyo suka ce yayi a nan ne sai suka gane ashe ba za ka ba zama zai ba saboda wasu da cikin ansa suna ganin cewa ba za ka zai dawo zaman maka ne kawai shi kenan kuma tunda dalilin da yasa ya kaura zuwa Madina yanzu dalilin ya wuce shi kenan kawai saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to tare da mu zo gora kuma har wa yau Madina ta kara komawa ta zama ita ce wasu kulban zan Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama nan ne hedimata ta daular musulunci duniya daga ta zama ita ce hedimata ta daular duk wani shirya da duk wani ilimi da duk wani haske da duk wani wayewa da tsamo mutane daga duhun kai da jahilci to madina nan ne ta zama matattara duk mai so kuma sai ya yi can ko ko a turo bar daga can ya zo ga musu ya wayar masa kai alƙur'ani kuma ya koma madina da sauka shi kenan a ƙarshe kuma ta ƙara kwasar wani babban kaso da ya zama nan ne kuma garin inda aka karɓi rabon zama Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne kuma ya zama a nan ne yake da bambancin sa kuma yake kuma har yanzu haka yake saboda haka ranar 20 ga watan Ramadan na hijira tana da shekara ta tabbas wanda ya yi ga goma ga watan Janairu miladiya da shekara 130 to nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka da Hansi muna fata Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka musulunci ya ƙara ƙarfafa shi ya ƙara ba mu ikon fahimtar koyarwa da Allah Ubangiji yake mana a cikin alƙur'ani wannan ya zama mana darasi a ya kuma zama mana matashiya daga wannan rana mai girma ranar ishirin ga watan Ramadan muna fata Allah Ubangiji ya albarkace mu irin waɗannan ranaku kuma ya ba mu ikon yin aiki na alkhairi a cikinsu kamar yadda Allah Ubangiji yake so ba za Allah sallallahu alaihi wasallam yake so to a cikin da darasi da muke gabatarwa na tafsirin alqur'ani mai girma da wannan sura ta suratul yunus alaihi salam a jiya idan ba a manta ba mun yi maganganu akan inda Allah Ubangiji yake cewa wa yawma nashkuru jami'an sura wa kullu alladhina ashraku makanakum antum wa shurakakum فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون a fasar wannan ayar mun kawo cewa ranar da za a tashe su baki ɗaya a tara su a waje ɗaya sannan mu faɗa da su da waɗanda suke abokan tarayyar su wato da gumakan su waɗanda suka bautawa ko kuma da abubuwan da suka bautawa ɗin dan ce mun yi magana akwai masu bautar isa alayhi salam akwai masu bautar mala'iku akwai masu bautar uzair akwai masu bautar rana akwai masu bautar wata akwai masu saka gumaka akwai masu bautar ruwa akwai masu bautar taurari akwai masu bautar wuta duk koma meye ne za a tattara su da waɗannan mutanen da ko abubuwan da suke bauta ne ka san yadda bai yau ya ce sai kuma mu rabe tsakaninsu mu rabe su kowane mutum da sai shi سيئة أن سبب إلا شيء شيء الله بيت إليك سبلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لا تعلموهم أن تطعوهم وتصيبكم منهم رحمة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم لا بأس إلا شيء لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما saboda haka sai ake ci an ware su wa kafin yawa ayyuka mujrimun wai ba ta kuma sa'atu yawa ne ta farrabun abin yau da in ya sabda abin za su ke ji wannan sun yi yau wannan sun yi yau to idan aka zo aka tara su a wannan sannan sai ana ce a mun ware tsakanin wa kana shi wa kafuhum sai waɗannan wanda aka tara bautar tasu wato gumakan ko da waɗanda aka yi wa bautar sai su ce ma kuntum iyana ta'budun mu mu kasance kuna bautar mu ba wato kaga anan an gaya mana a jiya darasin mu ayoyi sun karantar da mu lokacin da Allah ya tsaye annabi Isa ya tambaye shi annabi Isa ya ce ba ruwansa lokacin da Allah ya wa malaiku magana suka ce a'a ba su hana ka aka wani da ni ba ka yi abu da jin annabi suke bauta a tsaro ne mu'minu mafi yawan su sa imani da su ne to sannan kuma ballantana rana da wata waɗanda ba sa ji ba sa gani mallakun ku ba sa iya wannan magana a kai ba za a su ba su magana ba ko ba ba su damar yin magana ba wannan tsara kuma ka an sai an tsara yadda sun kuma ba ma ji ba ma gani ne annabi ibrahim ba ma cewa an yi ba ya rasu da sabu ma na yasma wa la yusu wa la yusu an shay'a so da an aka ga musu to za su ce ba ruwansu a wannan lokacin kai a tare shaidan cewa ya bai yarda da bautar ba aka ce idan ku da ku da turan ku ne wasu suka yi wasu wasu wajen hanyar kafici na ma ayat suka baka a mazinar tubiru min a mazinar tabaru ta zo sai magana a kai Allah ya bamu labari zuwa abin da suka ba wasu za a yi a ayat wa zama na shi zalimu da babu suna shi zarfi da shi faru da ba su da kawo duk wanda maganganu an yi baran baran kenan a ciki shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya cika mana gida mana a wannan aya ta gaba yace fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum la ghafilin Allah yana cewa fa kafa billahi shahidan to Allah ya isa ya zama mai shaida bainana a tsakanin mu wa bainakum da tsakanin ku in kunna an ibadatikum la ghafilin mu mun kasance ba masu rafkanwa ne daga barin wannan bautar da kuke yi ba mu ma san kuna yi ba wannan a cikin abin wajen Allah subhanahu wa ta'ala dama yana gaya mana yana cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idha ushira an-nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin ka wannan ayoyi suna ba mu labarin wannan abin da wannan magana take yi وإذا آخر ومن أضل ممن يكون دون الله فلا سبيل له إلى القيامة waye wanda ya kuma cewa waye wanda ya fi duhu kai daga wanda yake kira yake kiran wani ba Allah ba wanda wannan abun da yake kira din ba zai taba amsa masa ba tun daga yanzu ana tashi a kiyama wa hum an du'a'ihim da'ibun kuma su amma wani wannan kiran nasu da suke yi in muka sa du'a'i da ma'anar kira ma'anarsa a addu'a'i a bisa kiran da suke musu da ba su iya amsa musu ba sun zama rafkanannu ne ba za su iya amsa musu ba ko kuwa da ce addu'a'i a kan ma'anar ibada kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a kan annabi Ibrahim da yake cewa wa ata sin kuma wa ta da kuna min dunillahi wa an kuna bi asa Allah kuna bi ayi shaqiya balamma tazallu wa ma ya'buduna saboda haka bauta ne ma'anar wannan tukuna ne saboda haka wannan wa hum addu'a'ihim galibin su zama masu bauta a masu rafkanwa daga barin wannan bautar nasu wa idan mu shirin nasu in aka kara mutane kan da mu ada'a za su zama to masu kiyayya da junansu a afi da yau da ba dun ba ta abu da mutane wa kan bi ibadatin kafiri kuma za su kasance sun kafirce daga wannan bautar da suka yi ta waɗannan mutanen wato za su nuna su su ma yarda da bautar su waɗannan suka yi ba wannan ayar فكفى بما شهد بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين سياقinta za ka iya ɗaukar ta a cikin maganar waɗanda suka yi bauta kuma za ka iya ɗaukar ta a siyaƙin waɗanda aka yi wa bauta ba na kuma yi kusa da aka huta a sau da ɗaukar hoton da bana haka sai yawo haka ai ya isa haka kana da samun lokaci minti sha biyar haka na farko a yi ɗaukar hoto haka minti sha biyar na tsakiya a zauna a saurari karatu minti sha biyar kuma haka ya kamata a rike amma mutum yana zuwa kuma wato ba karatu shi ba ya sa wani saurara ai yana da kyau karɓar sawa kana saurara a kai a ce na abu da Allah ubangiji yake magana a kai ba gaba ni dan ci da bai da bai da mutum da bai da kuma ba ni sai aka magana a kai cewa wannan a indin in kunna da fadili da al-ibadatu an ce wannan indin ake muhaffaka ce daga bahiliya asalinta shi ne illa kunna an ibadatikum da gafili illa kunna an ibadatikum da gafili mu wallahi mu ba zama karannu a bisa bautar da kuka ce kuna ba mu ba wasu kuna yi ba ba ku shi wa hum an du'a'ihim in mu musa du'a'i da ma'anar ibada wa hum an du'a'ihim gafilun ko sun zama da kanadu aha wa huwa ibadi wa huwa an du'a'ihim a'a ba ba ibadati ba wa huwa ibadati ba ibadu ko so haka ne a'a ba a ba wannan ayar da yake magana ina magana ko wannan ayar ko suratul ahad eh wani wa man arada min yawmin la baskin wa la taqum adu al-kafirun wa hum adu al-kafirun الظالمين وإذا بشر المسكن لهم عداء وكانوا من أجل الكافرين إذا هو إلا فكذلك يشجينا بيننا وبينهم إن كنا عن عبادتكم لغافلين سورة الأحقاب اللي كده غافلون to wannan shine abu da ake magana a kai kaga sai suke inna kunna an ibadatikum la gadi wa in inda ma'anarta mutabbar kace daga sakiya da inna kunna la gadi da ibadatikum wa sun rakkar daga bautarsu ba su ma san suna yi ba wannan kenan da haka waɗanda suka yi wannan Allah ya isar to waɗanda aka yi wa bauta ne kace su kuma ba wani ban ma suka ba bauta ba to wannan abin kuma wasu malamanmu suka suka ce a maganar ta waɗansu mutane ne waɗannan mutanen waɗanda suke bauta su suka ce ba a ba ni zai ce idan bai da lawa bai da ku Allah ya ce bai zama mai shaida a tsakaninmu da mu da ku in kunna an ibadatu kun da rabbi in mun kasance mun rakkara da indin sai zama shafiya ɗan in kunna an ibadatu in an mun kasance a mun yi bauta mun gina bautar mun rakkara daga barin bautar wato ba mu rakkara ba daga barin bautar ku kuma ga Allah ne ya zo mai shaida da yau a tsakanin da ku in har mun rakkara daga barin bautar ku amma wasu kace saboda labudi da aka sa magani da suke nuna cewa ba waɗanda suka yi bautar bane suka yi magana waɗanda aka yi wa bautar ne suka ce Allah ya ce bai zama mai shaida a tsakanin da mu da ku in har mun kasance mu kan mun kasance ba da za ku yi da aiki bayan su mun rafa daga wani bautar da kuke mana ba mu ba san kuna yin wannan bautar ba za mu iya kara aya gaba
هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون هنالك فأولنا اللوكة za ku ce hularik a bace a wannan lokaci tablu kullu nafsi kowace rai za ka gane ma asbaqat abinda ta gabatar na aiki wantu kuma za a maido su ilan lahi zuwa ga Allah madaukakin sarki maulahu wanda shi ne mafificin lamarinsu wanda Allah ina maulahu haƙƙi shi ne mafificin lamarinsu wanda yake shi ne Allah alhaq gaskiya wa zaka abu ba ka ya tsaru duk abin da suka kasance suna aikatawa kuma yanzu ya bata da lamarinsu a nan wajen Allah ubangiji ya ce hunalika a nan kaga zarafi ne na makan hunalika sau kamar yadda ake magana a ce ha guda da guda da guda ka da guda duka to shi ne sai aka ce to a nan sai aka ce guda duka a can wajen amma wasu suka ce wannan guda duka inda aka ce a wannan yayin a wannan lokacin saboda haka wannan sai zama kuma zafi zaman a wannan yayin a wannan lokacin da aka yi wannan haka to a nan ne ku yayi wasu a wasu a tana nan akan zafi magana ɗinta a wannan gurin da aka yi wannan yan wurin shi a kiyama kenan shi ya san guda da da Allah ya ce tatlu kullu nafsi ko wanda rai za ka zama ka gane abin da ta aikata a nan wannan abin da aka yi magana kenan a kai amma akwai wasu wani da aka ce tatlu shi ne inda a shafi yake cewa wa iskanu fi ma'ani duna raibin وروده وفي بال تبلتا شاع تنزلا abin da yake magana a kai yace wa fi bani tablu tuna mun gama ta ajiya to yace wa fi bani tablu a cikin bani tablu din da aka fara a nan akwai attahu an karanta shi da ta aka ce hunalika tatlu kullu nafsi hunalika tatlu kullu nafsi shi ne sai ce attahu sha'a sha'a bil aini ya yadu amma kuma shirin din ta isa'i da hamzatu ne saboda haka da hamzatu zayyat da isa'i suna karanta shi da hunalika tatlu kullu nafsin ma asabat akwai wata qira'a a wasu qira'o'i da suka saura akwai hunalika nablu kulla ba kullu ba kulla nafsin akwai hunalika yablu kullu nafsin amma ba sa cikin safiya akwai hunalika tablu wanda duk ruwa su ke karantawa akwai guda duka ta sa'i da hamzatu suke karantawa da shi ne sai ce to a wani ba'i tablu ta sha'a ta rasula a wajen ba'i tablu to ta ita ma ta yadu a wanda a alfisani da hamzatu suke karanta shi to in muka fi shi da tablu shi ne ganewa da jarabawar abu domin kowa zai ga abun da ake gaya masa ɗin zai gani daga nan wajen shi ne za ka ga su yau da fulan sarajin za ka zo su yi rabuwar da insani yau da shirin da ba kaddama wa akhar wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba su wa yaqulu ya waylata la bali hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma anhu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada ana wajen duk za su kai shi a wannan maganar wajen tabbudi domin za su gane kowa zai ga abin da ya aikata ko dai za a gaya masa ya rubuta ko ba za a gaya za a yi abin an nuna masa kashin rubutacce ko ko taflu na karantawa ko taflu na bi duk zai ɗauka a nan shi kuma a nan wajen sai mu ɗauko wancan hadisi ko jiya ma na kawo wannan hadisin na abu huraira da abu sa'id al-khudri wanda bukhari da muslim suke riwaya daga wajensu abu huraira shi ke faɗar hadisin amma abu sa'id al-khudri yana zaune a wajen yana gaskata shi a ciki sai bayan ya yi magana akan magana a tana na gaba hadisi yana da tsawo sosai kuma lokacin ko zai bada wannan ba yana da tsawo amma a ƙarshen hadisi a inda a bai da abu raina yake cewa wala ka mithluhu shi kuma sai abu sa'id al-khudri sai ce ni kuma sai ko zan ya ce wa ashru amsali da kuma goma irinsa sai ce to ni na hadisi a wajen manzo Allah wala ka mithluhu tare da shi kuma da ministri da wani kwancin makamancin haka amma yadda hadisi ya zo a tsakiyarsa shi ne kuma a cikinsa sai maza Allah su alaihi salama yake cewa la tattabi'u kullu ummatin ma kanat ta'bud kowace al'umma za ta bi abun da take bauta ba Allah ka ji wannan magana faman ka fayattabi'u man kana ya'budu shamsa shamsa wa yattabi'u man kana ya'budu al-qamara al-qamara akwai ruwaya da kara da ce wa yattabi'u man kana ya'budu naran nara sannan kuma wa yattabi'u man kana ya'budu qawabit qawabit manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowace al'umma za ta bi abin da take bi wanda duk kake bi wanda duk kake bi to shi za a dace a bisa Allah so da shi yasa manzo Allah yake ce mana al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil manzo Allah yana cewa mutum yana nan akan addinin balalinsa kowa daga cikin da ya duba ya da da ba zai yi barakantaka idan za ka yi barakantaka da ɗan ɓallo da ka kashi inda ka dangare da ka kashi inda ka nan shirin ne da ka kashi inda ka shirin biyu ne da ka kashi in kuma da wazan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to wannan da ka kashi yau ba yau sun dawo da biya wannan gida ba ruwa wurin yas'awa ila ayyuka da na sa da su to a wannan ba za mu sa sama sai ce kowa zai bi mai wanda yake yi abin da zai ce yana bauta wanda yake bautar rana su bi rana wanda suke bautar wata su bi wata wanda suke bautar wuta su bi wuta wanda suke bautar gumaka su ma su bi gumaka wanda suke bautar Allah kuma za su bi waɗannan su kuma bayan Allah ne za haka su jira sakamakon su a wajen Allah Allah ya sa muna daga cikin wanda za mu yi ayyukanmu ba su nuna mun kara bautar Allah da wani ba. muna fata Allah Ubangiji ya amfani da koyarwa Qur'ani da yau ne a magana da labarin wasu Makka ya ɗauke mana darasin mu yau san aya ɗaya ce muka ce samu fasara ba amma insha Allah ta'ala gobe za mu ƙara tattaunawa akan fakata min da shi da bai da bai ku in kuna turanci kuna da ku da mulali da ku da su ma asafa wa rubi da zai kuma ku haq wa bada kun ma ka biyar ta mu wanda kisa ce wajen wannan aya da guda kika tabbu kullu nafsin ma asafat wardu iyakan muka tsaya a fasara ta amma an suka bacin da muka tsaya da haka gobe akwai sauran karashin karatu wa ruddu ila lahi maulahu alhaq da wa wanda annu ma kanu yaftaru za mu karasa fasarar wannan aya wannan wurin sannan kuma sai mu shiga cikin aya ta gaba insha Allah ta'ala kullu yawmin yusra alhamdulillah wa bihi ala hada wa kullu yawmin tajri wa la hawla ashirin da biyar ga wata ranar ne za a jafa Allah saka da alkhairi wannan alfai da aka shayar da mu a cikin kafin haka Allah saka da alkhairi Allah ya kara su Allah ya kara su Allah ya kara buɗi Allah saka da alkhairi lalle kowa ya ji daɗin yadda aka shiga maka farawa daga goma ga wata da aka turo ruwa da aka gangaro ruwa da aka ba mu labarin yadda aka shiga maka nan lalle an yi farin ciki kwarai da gaske zai sami daɗi wani Allah saka da alkhairi alhamdulillah الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اكسبنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليمين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوالد منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تدع تسلمنا في ديننا ولا تدع الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا فقيرا الا اغنيته ولا طالبا الا عملته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك ربا ولا نبي أصحاب إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق تقديره والمكان العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين